السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikakken yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da kaddarawarsa ya kaddare mu da ganin wannan yammaci na lahadi daren litinin ashirin da biyar ga watan hijja hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku daidai da ashirin da hudu ga watan bakwai miladiya shekara dubu biyu da ashirin da biyu gama Allah cikin ikonsa da kaddara wasa ya sake kaddara haɗuwanmu a daidai wannan lokaci a wannan wuri mai albarka a wannan masallaci na Usman bin Fodi a wannan gari na Wara domin ci gaba da karatu da muke yi a cikin wannan littafi mai albarka littafin ahkamul jana'iz na al'allama Muhammad Nasiruddin Albani Allah madaukakin sarki ya yi masa rahama a jiya mun tsaya ne daidai inda malam yake bayani akan ya koro bayanin bayanin shekul islam ibn taimiyya wanda yake bayani dangane da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kada ku maida kabari na ya zamo matattara ana aje a yi ta buki a yi ta taruwa a tashi daga wurare daban-daban musamman saboda aje wurin waɗannan kaburrukan wa shi ne shekha ya ce a baya cewa idan kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa kada a mai da shi matattara to ina ga wani kabari wanda ba na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam shi ne malam ya ci gaba da bayani ba na ci gaba da koro bayanin shekul islam ibn taimiyya na lissafo abubuwan da za su shiga karkashin wannan hani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi a yau ko kuma a jiya mun tsaya ne a shahi na biyu wanda yau za mu tashi ne a kasa da malin yake cewa qala wa minha ma yuqsadu al-istima' indahu fi yawmin mu'ayyan min al-usbu' malin yake cewa yana daga cikin ya shiga cikin halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wuraren da ake nufata saboda a tattaru a wurin sunan ziyartar wani kabari ko su kaburruka bi yawmi mu'ayyan min al-usbu akwai waɗanda su ko aji nasu ne a kowane sati akwai ranar da suka ware cewa kowane sati za a je wurin wannan kabarin za a je a tattaru a wurin ko za a kai ziyara a wurin za a dako gari daga wurare daban-daban don a je a wurin malam yake cewa dukkan suna ya shiga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan haka ma'ana ainihin mayar da kabarin ta matattara ko kuma mayar da wani kabari matattara inda za a haɗu a yi ta biki a kowane shekara ko a kowane wata ko ko a kowane sati to duka yana daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani haka kuma yace al'ummarsa su nisanci wa'annan abubuwan gaba ɗaya to a ƙarshen bayanin malin suke cewa fi jumlati hadha allazi yuf'alu inda inda hadhihi al-qubur wa bi ainihi allazi naha anhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam banda dago gari daga wurare daban-daban wani ya zo daga Najeriya wani ya zo daga Nijar wani ya zo daga Ghana a je a haɗu wurin wannan ainihin kabarin to malin ya ce a dunkule dai abinda ma ake aikatawa a wurin kaburrukan banda cewa an dako gari daga nisan wuri wanda shari'a ma bata yadda da wannan ba abubuwan da ake taruwa a yi a wurin wa'annan kaburruka ɗin malam ke cewa huwa bi ainihi shi karan kansa ma yana daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ya hani ko a je ziyara wani za a je a yi ta tsawafi a kabari wani za a zo a yi sujada a wurin kabari wani za a zo a yi ta addu'a a wurin kabari to duka waɗannan abubuwa ne waɗanda ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hani a kansa ita ma batun cewa an fito daga wurare daban-daban wanda hakan bai halitta ba hakan shari'an ba ta yadda da shi ba to hatta abubuwan da ake a wurin kuma abubuwa ne waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana bi qaulihi inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa la tattakhidhu qabri 'idan kada ku sanya maida kabari na ya zama matattara inda za a zo daga wurare daban-daban daga nisan wurare a zo a tattarurin manzon Allah ya hana to banda zuwan ma a ta abubuwan da ake a wurin duk sun shiga cikin wannan hani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tattakhidu qabri idan kada ku san mai da kabari na ya zama matattara to shi ne malam yake cewa fa inna i'tiyad abinda ake nufi da i'tiyad ma'ana mai da wuri ya zama idi ko mai da wuri ya zama matattara abinda ake nufi da shi shine qasdul makan muayyan mutum ya tashi daga garin su mutum ya tashi daga kasar su mutum ya tashi daga inda yake daga nisan wuri ya nufaci wani wuri na musamman ya je can sawa'un akwai kabari a wurin ko babu kabari a wurin in dai ya tashi daga garinsu da niyan ya je wani wuri a je a taru wannan ya fito daga nan wancan ya fito daga can a zo a taru a wurin to wannan wurin taruwa a wannan wurin ma shine ake ce ma ainihin irtiyat ma'ana ainihin mai da wuri idi ko mai da wuri wanda yake matattara to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fi waqtin muayyan a wani lokaci wanda aka ayyana kamar yadda muka faɗa can baya cewa waɗansu sukan ware yini ɗaya a kowane shekara wasu sukan ware yini ɗaya a kowane wata wasu sukan ware yini ɗaya a kowane sati a taru a wurin a haɗu a wurin waɗansu ranar arafa waɗansu ranar muzdalifa waɗansu kuma tsakiyar sha'ban da dai sauran irin wannan ya danganci yadda suka shirya wa kawunansu da sauransu to yin haka haramun ne yin haka shari'a ba ta yadda da shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yace fi waqti muayyin a wani wuri a wani lokaci wanda yake ayyanan ne a'idu bi audi sana wanda ake maimaitawa a kowace shekara a shekarar nan an ji an taru a wurin shi wata shekara idan ta zagayo kuma sai a sake a wannan ranar kuma a wannan lokacin kuma sai a je a sake taruwa a wurin to wannan duka yana daga cikin i'tiyadi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mala yace au shaharin aw usbu ko dai a ware a wata a ce rana kaza a kowane wata ko rana kaza a kowane sati mala yace wannan ware wannan ranar sannan haduwa a wannan ranar ma yace huwa bi ainihi ma'ana al-eid shi ma yana daukan ma'anan eid tun da kuma yana ɗaukan ma'ana eid wanda shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ya shiga cikin hanin manzon Allah la tattakhizu qabri eidan kada kuma yadda kabari na ya zama matattara ayyana ranan a taru a wannan ranan a kowane shekara a kowane wata a kowane sati duka shi ma yana ɗaukan ma'ana ai saboda haka ya shiga cikin hanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya yi hani a kansa sun yanha manzon Allah ya yi hani an dukkan zalika wa julli ko dai a yi abin kaɗan ko kuma da yawa duk dai ko da aka yi daidai manzon ya shiga cikin hani وهذا هو الذي تقدم عن عن الامام احمد انكارا wannan shine ya gabata a baya muka ambata cewa Imam Ahmad ya yi inkarin haka ya ce haka bai dace ba ya ce haka ya saba wa shari'a a baya abinda muka faɗa ke wala malam yake cewa ya ni Ahmad ba na Imam Ahmad ya faɗa yake cewa wa qad afrata an-nasu fi hadha jiddan yake cewa mutane sun wuce wuri mutane sun yi ci akan haka wa aktaru kuma suka yawaita yin haka kwarai wa zakara ma yuf'alu inda qabri Hussein sai al-Imam Ahmad ya kawo irin abubuwan da ake yi a wurin kabarin Hussein sai ya kawo shi ke cewa kaga misali irin wannan duka yana daga cikin haramun ne abu ne wanda ya saba wa shari'a shari'a ba ta yarda da shi ba saboda haka duk Imam Ahmad ya kawo mun kawo bayanin sa yadda inkarin abin yake da ke ce bai dace ba ثم قال الشيخ سنن مالين كتوا سنن شيخ ابن تيمية الشيخ الإسلام ابن تيمية كتوا ويدخل في هذا yana shiga ma a cikin hanin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi yace ma yuf'alu bi misra inda qabri nafisa yace abinda wa'an sai an bid'a ke yi a misra sai su zo kabarin wata mata da ake cewa nafisa sai su zo su tattaru a wurin ko dai a shekara ko kuma a wata ko kuma a sati sai su haɗu a wurin sai malam yake cewa to wannan ma yana cikin abin da ya saba wa shari'a ya saba wa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya shiga daga cikin abin da manzon Allah ya hana cewa la tattakhizu qabri idan kada kuma yi da ainihin kabari na ya zama matattara to wannan abin da ake a Misra a wannan kabarin matan da ake ce Nafisa duk ya shiga ciki ya shiga cikin wannan hanin wa gairi hada makamancinta Bala ya ce wa mayu falu bil Iraq haka ma abin da ake aikatawa a can kasan Iraq inda qabrin lazi yuqalu innahu qabru Ali radiyallahu an. Ya ce a wani kabarin da ake za'amawa da ake da suke cewa kabarin Sayyidina Ali ne. Sai su zo wurin ma su tattaru a can kasan Iraq a kowane shekara ko a kowane wata wa qabru Hussein da kuma kabarin Hussein wa Huzaifa bin Yaman da kuma kabarin Huzaifa bin Yaman da dai sauran irin wa'annan abubuwan shine ke cewa wa wa wa da dai sauransu dukkan wani abu dukkan inda ake irin wa'annan abubuwan duk sun shiga ciki sawa'un ainihin abin da ake a Misra ne a kabarin Nafisa ko abin da ake a Iraki ne a kabarin da ake suke ganin cewa kabarin Sayyidina Ali ne ko kabarin Husaini ne ko kabarin Uzaifatul Yamani ne dukkan wa'annan malai ke cewa sun shiga cikin hali saboda haka wannan mayar da wannan wuraren a matsayin matattara ne a matsayin idi ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wanda shine ma ne yake cewa idan dai manzon Allah ya hana aiwa kabarinsa haka to ina wani kabarin da yake ba kabarinsa ba min babil aula ya fi dacewa ma ya fi dacewa ma ya shiga cikin wannan hani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bala yace wa ma yuf'alu inda qabri abi yazid al-bustami da kuma abin da ‘yan bida'a suke yi a wani kabari da suke cewa kabarin abu ya zidil bustami ne wanda yake wannan ko babu komai ma a ainihin tantagariya ainihin mushriki ne wanda yake kowa san shi akan haka kaga sukan tattaru a wannan wurin a shekara ko a wata a je a yi ta bid'a har ma a je a yi ta shirka a wurin to wannan taruwar da suke a wannan wurin ma shi ma ya shiga cikin wannan hani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila quburi kathiratin fi akthar bilad al-islam malai ke cewa kaburka dai daban-daban da yawa za a ga ainihin ana yin wannan ko mu a nan yanzu za a ga a wani lokaci ai ta cika bus bus bus bus ana wucewa duka waɗannan yana shiga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ba shari'a bane shari'a ba ta yadda da wannan ba saboda haka ya shiga cikin hani yace malam yake cewa la yumkinu hasruha ba ka ma iya kididdige kaburrukan da ake ma wannan sai dai ka kawo wayansu kaburruka kawai akan babin misali kawai amma yanzu abun ya wuce duk yadda kake da su a Najeriya ne a ina ne a Najeriya ma zaka iske ko kaburrukan da ake ma wa'annan abubuwan ma suna da yawa idan ka je ainihin borno idan ka je kano idan ka je ina ne da ji sauransu duk za ka iske waɗannan wuraren a zo ma bayan an zo wurin kabarin ma ba ma a tsaya ai addu'a kawai ba a'a har tawafi ake yi a kabari wayansu har sujada suke yi a kabari kaga duka waɗannan abubuwa abubuwa ne waɗanda suke ya shiga cikin hanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana kuma menene babban illan da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san tabbas idan aka ban mutane su yi haka to hakan zai kai su tun suna ainihin abin da bai halatta ba har zuwa ga bid'a bal ma abin har zai kai su ga yin shirka kuma wannan za ka tabbatar da haka abin da ke faruwa yanzu a wa'annan irin kaburuka za ka ga mutum ya je wurin kabari ya gurfana maimakon ya roki Allah Allah ya bashi da maimakon ya roki Allah Allah madaukakin sarki ya bashi arziki sai ya buge da rukun wanda ke cikin ainihin kabari kaga me ya kawo wa'annan duka an somo shi ne da niyyar ainihin ziyara da niyyar aje a yi addu'a a wurin to har ya aka kai ga matsayin har shirka ake har sujada ake yi a wurin har abin da yake Allah ya cancanci a roka sai a yi ta rokan wanda ke cikin ainihin kabari kaga shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun a tashin fari yake cewa kada a yi haka to idan kaburukan waɗannan mutane ana musu haka na to ina da an bar kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a fili ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai irin wannan hadin ba kamin ya rasu to da shirkar da za a yi wurin ma ba ka ma iya kwatanta shi Allah madaukakin sarki ya kare mu malik yake cewa wa i'tiyad qasdu hadhihi al-qubur fi waqt mu'ayyan yana daga cikin i'tiyad da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shine qasdu hadhihi al-qubur nufatan wa'annan kaburuka fi waqti mu'ayyan a wani lokaci wanda yake ayyanin ne ko a ce a ranar kaza ga wata a kowane shekara ko a kowane wata ko a kowane sati a ji wurin a je a tattaro wurin a yi ta biki a yi ta liyafa a yi ta sharholiya a yi ta dukkan abin da shari'a ta hana to kaga dukkan waɗannan abubuwan yana daga cikin ihtiyat yana daga cikin aidi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana malik ce wal ijtima'u al'ama indaha fi waqti mu'ayyan tattaruwa da ake yi na gaba daya a wani lokaci wanda yake ayyananne wattikhadhiha aidan wannan kawai mai da wurin ya zama matattara ne wuri wanda za a zo a yi ta biki ne akan haka a shelanta a cewa a wata kaza a cikin shekara duk mutanen Najeriya mutanen Nijar mutanen Ghana mutanen Togo mutanen ina ne duk a tattaru a wurin a wurin wannan kabarin da sunan ziyara duka ya mai da wurin mai da wurin matsayin matattara ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana malai yake cewa kama ta kaddama kamar yadda ya gabata a can baya aka yi bayani ya ce wala a'lamu bainal musulmi na ahlil ilm fi zalika khilafan ban san wani sabani da aka yi akan haka ba ba na cewa tattaruwa da ake yi a wurin wani kabari a wani rana ayyananne a shekara ne ko a wata ne ko a sati ne malai yake cewa ban san wani wanda ya sabani daga ya saba daga cikin musulmai cewa yin haka shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ba babu sabani akan haka duk musulmai sun je akan haka babu wanda ya saba akan haka bala yake cewa wala yaftaru bi kasrati al'adat al-fasida kada ka rudu da irin wa'annan al'ada wadda ke batacciyar al'ada wadda ke bata da asali daga musulunci kada ka rudu da wannan a ce mutane miliyan kaza sun je mutane kaza sun je duk wannan kada ya rudar da kai yana nan dai a matsayin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yawan mutane da suke taruwa wurin yawan mutane da suke zuwa wurin baya ainihin halattar da shi baya kawar da shi daga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dangane da shi yana nan a matsayinsa haramu yana nan a matsayinsa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ko da mutane nawa za su je a wurin duk yadda kaga mutane ke yawaita a wurin suke tattaruwa a wurin to yana nan dai a matsayin hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa na hani da cewa kuma haramun fa inna hadha min tashabbuh bi ahli alkitabai malam yake cewa wannan dai yana nan akan ainin kamanceceniya da ahli alkitab yahudu ke da nasara allazi akhbarana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari dangane da su annahu ka'inu fi hadhihi al-umma cewa zai kasance a cikin wannan al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tattabi'un sunnata allazina min qablikum hazwan bi khazw manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sai kun bi sawun waɗanda suka gabace ku tako da tako sahabbai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man hum suwaye ana nufin waɗannan ahlul kitab yahud sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ba su ba suwaye to kaga ashe koyi da yahudawa wani abu ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin ilmomin gaibin da Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa al'ummarsa za su fada cikin wannan matsala za su fada cikin wannan hadari da kuma tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa hakan zai auku to kaga babu ba yadda ka iya sai dai ka roki Allah kada ya sa ka cikin wannan musiba kada ya sa ka cikin wannan bala'i Allah ya kare ka daga wannan abu amma tabbas ka sai ka auka to balle wannan lokaci da muke da muke ciki yanzu wanda yake gaba ɗaya kusan al'umman musulmai gaba ɗaya mafi yawa daga cikinsu sun zamo kawai ba su da wa'anda suke koyi da su kamar wa'annan ahalin kitab ma'ana yahudu da kuma ainihin nasara kenan wannan babban haɗari da muke ciki kenan yanzu babban musibar da muke ciki kenan yanzu mutum yana takamar shi musulmi ne amma ya sallamar da 'ya'yansa da dukkan 'yan gidansa ga wa'anda suke yahudawa ne shi zai zo a lokacin da ya zo masallaci zai sallah a lokacin kuma ɗansa na can yana mai yahudu da nasara hidima kaga dukkan irin waɗannan babban abin tashin hankali da muke ciki kenan yanzu kuma abin kai ka ɗauka mutane yanzu sun amince da haka sun yadda da haka sun ɗauki haka ba ba matsala bane ba komai bane kowa ya yadda saboda haka mutum na kokarin zuwa masallaci ya yi sallah amma bai damu da ainihin ina iyalinsa ba ina 'ya'yansa ba kaga dukkan waɗannan abubuwan muna taruwa misali mu yi sallah a masallacin nan to ina ƴaƴanmu ina suke ko ma cewa eh ɗauka suna sallah ina suke sallah za ka zo kai kana sallah masallacin ahli sunna amma kuma ƴaƴanka na sallah a wani masallacin da can da kai in aka ce ka je ka yi sallah wurin ma ba za ka je ka yi ba to kaga wannan ma haɗari ne babba kamata ya yi duk lokacin da za mu zo masallaci ya kasance muna tare da ainihin mai ‘ya'yanmu amma duka waɗannan shaidan ya riga ya mana da baibayi mun auka ciki ba ma ko tunanin wannan ba ka da tabbacin cewa in ma kana tunanin ya je masallaci ka zaɗin kana da tabbacin ya je mun waye gari ba abin da ainihin ‘ya'yanmu suke sha'awa sai me sai abin da ya shafi ɗabi'an Yahudu da Nasara wannan akwai haɗari ƙwarai da gaske ba yadda za mu ba inda za mu ba yadda kuma za mu mu ci gaba akan haka dole ne idan mun yadda muna ba mu yadda da ɗabi'an Yahudu da Nasara ba dole ne mu ga cewa duk yadda za mu yi ‘ya'yanmu mu tabbatar da cewa ba mu ɗaura su akan wannan hanyar ba ba mu kyale su akan wannan hanyar ba wannan ka'ida ne wannan dole ne ba yadda za mu yi tsira gabar Allah ranar kiyama cewa mu muna sallah a masallacin ahli sunna amma kuma ƴaƴan mu fa Allah madaukakin sarki kamar yadda aka sha mada kamar yadda aka sani Allah madaukakin sarki cewa ya ayyuhal ladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum na ku kare kawunan ku kuma ku kare iyalan ku daga shiga wuta ka kare kanka daga shiga wuta amma kuma ƴaƴanka na can wurin Yahudawa to kaga babu ainihin hankali ba zai dauki wannan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin su cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulu an ra'iyya dukkan ku makiyaya ne kuma ranar kiyama dukkan ku sai an tambaye ku akan kiwon da aka baku hadisin Abu Hurairah ya faɗa cewa cewa la tazalu qadamu ibn adam yawm al-qiyama hatta yusalu an arba a wata ruwaya an khamsa dukkan waɗannan abubuwan a mu'amala inda muka ɗaura 'ya'yanmu duk yana cikin waɗannan abubuwan muka ba ma tunani duk irin waɗannan abubuwan gaba ɗaya muna ganin ai ɗanmu na zuwa islamiyya da sauransu baka ma taɓa zuwa ba a islamiyyar ma me ake yi me ake koyarwa a islamiyyar ka yadda da ma abin da ake koyarwa a islamiyyar ko baka yadda da shi ma ba ma ruwanka da waɗannan abubuwan gaba ɗaya kaga duk wannan ba zai tsiratar da mu ba gaba Allah dole ne mu san cewa yadda muke kokarin ibada ƴaƴanmu ma sun an mun ɗaura su akan wannan tafarki idan mun tura ‘ya'yanmu zuwa islamiyya wani islamiyya muka tura su me ake a islamiyyan ma wannan ba zai isa hujja ba gaban Allah ka ce shi kenan ka tura shi islamiyya shi kenan wannan ba zai isa hujja ba gaban Allah ranar kiyama dole ka san ainihin me ake karantarwa a islamiyyan tauhidin ake karantarwa a islamiyya ko bid'a ko ko shirka da sunna ake koyarwa ko bid'a wa'anda ma ke koyarwa sun fahimci sunnan ko ba su fahimta ba sun fahimci meye bambancin shirka da tauhidi din ko ba su fahimta ba wajibi ne dole mu tabbatar da cewa wa'annan abubuwan gaba daya mun me mun mai da hankali akan su Allah madaukakin sarki ya kyare mu saboda haka dukkan irin wa'annan abubuwan abubuwan ne abubuwa ne wa'anda ake ta yi wa'anda ba ma kulawa da su muna ganin cewa ai babu matsala a kansa a shigo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa al'umman nan za su zo su waye gari babu waɗanda suke bi sai Yahudawa sai Nasara da sauransu to babba abin da ya kamata mu yi mu yi kokari mu kare kawo nan mu kokari mu kare ainihin iyalan mu akan haka mala ya ce wa aslu zalika innama huwa i'tiqadul fadl du'a wa indaha duk abin da yake jawo haka haka ga mutane na zuwa ziyartar kaburruka su ta buki a wurin su ta wa'ansu ibadodi da bai halitta ma su yi a wurin ba malam yake cewa dukkan yana komawa ne ga yadda suke ganin cewa akwai falalan yin addu'a a wannan wurin kamar yadda muka faɗa ma a baya jiya su kawai abin da ke jan su kenan cewa ai yin addu'a a wurin akwai falala ana karɓan addu'a a wurin to wannan duk shi ke jan su dukka yana komawa ne ga haka abin wannan kudurin da suke shine yake jan su ainihin akan haka saboda haka idan ka bari ƴaƴanka ka suke ƴaƴanka ga irin waɗannan mutane suka cusa musu wannan aqida to zaka zo kana kokarin ka hana din bi hannuwa Don matsalar da ka bari ka kasa ka kasa masa birki tun a kofar gidanka ka bari har a ainihin me kaddara ta sa ya shiga har cikin gidanka da shikenan an gama da wannan gidan saboda haka dole ne mu kula dole ne mu abin nan saboda haka abin da suke tunani kenan itikadin su kenan abin da suka yarda da shi kenan cewa akwai falalan yin addu'a a wurin ana karban addu'a a wurin shi ya jawo su haka malam yake cewa wa illa in ko ba haka ba falau lam yakum hadha al-i'tikad fi qulub laranha zalika kullu yake cewa inda ba wannan abun ya zauna ya tabbata a cikin zukatansu ba cewa suna ganin akwai falalar addu'a a wurin suna ganin za a karɓa addu'a a wurin ɗan da ba don haka ba da su karan kansu da sun nisanci wa'annan abubuwan gaba ɗaya da ba su je suna wa'annan abubuwan ba amma menene shine sun yarda cewa yin addu'a wurin yana da wani falala na musamman yin addu'a a wurin yana da za ana karɓan addu'a to shi yasa suke ganin cewa duk lokacin da suka yi addu'a in dai ba a can suka yi addu'an ba hankalin su bai kwantawa har ya zo da sannu sannu ba ma addu'ar ba har ibada ma in dai ba can suka yi ba suna ganin hankalin su bai kwanta ba ke za za su je can su yi sujada za su je can su yi tawafi za su je can su yi dukkan wani abin da baka tsammanin ayi za su je can su yi bayan ce fa idza kana qasuha yajri hadhihi al-mafasid idan nufatan waɗannan wuraren waɗannan kaburrukan zai jawo irin waɗanda banna da ake magana kana haraman to wannan abin zai zama nufatan wurin ma cewa bari in tashi in je wurin ma kawai ya zama haramun kai tun da dai meye matsalar da yake jawowa zai jawo matsalar cewa kana tunanin ba a karɓar addu'a a ko'ina sai a wurin addu'a a wurin yana da falala daga nan har ka kuge da ainihin sujada a wurin ka kuge da yin tawafi a wurin ka kuge da rokon wani wanda ba shi ya cancanci ka roka ba Allah ya cancanci ka roka abin da yake hakki ne na Allah ka zo kana rokon wani a wurin to kaga idan dai nufatan wurin zai jawo yan gabannar to nufatan ma karan kansa ma kai nufin ma za ka je ma tun a tashin fari wannan ma haramun ya zama ainihin ne haramun kai tsaye babu kace na ce a wurin malam yace ka salata indaha kamar yadda ka san yin sallah a wurin ma haramun ne haka nufatan wurin ma yanzu haramun ne saboda me saboda ga bannan da zai jawo babu wani musulmi wanda zai ne yake musu in dai musulmi ne na kwarai cewa yin sallah a wurin kabari haramun ne an riga an gama wannan kowa ya da wannan an san da wannan to malam yake cewa idan ba ma sallah a wurin ba nufatin wurin ma idan dai zai ja wannan bannar to shi ma ya zamo haramun kamar yadda sallah a wurin yake zamowa mai haramun shi ma kuma haramun ne saboda illar da yake tare da shi saboda abin da zai haifar saboda abin da zai jawo a wannan wurin mala yake cewa ba ma ya shi ma haramun bane mala yake cewa wa aula hakan ma ya fi muni ma bisa ga masu la'awar nufatan wurin ma ya fi muni saboda ga nufatan wurin ga bandar da zai jawo sallar da zaka wurin iya sallar ne kawai zaka yi to haramun ne dama an sani to shi ko wannan nufatan wurin ma zai kai ka har shirka ma kai to kaga abin ya zamo shi yasa malam kice wa aula hakan ma ya fi muni kwarai da gaske wa kana zalika fitnatun lil hal malam yake cewa wannan ya zama fitina ga halitta gaba daya Allah ka kare mu daga wannan fitina wa fathal libabi shirk malam yake cewa sai ya zama budi ne ga ainihin kofar shirka nubata wurin ma zai ya buɗo kofar yin shirka ga Allah don abubuwan da ake yi na wurin yanzu na shirka da mutane ba su nufi wurin ba ba su je wurin ba da gaga ko shirka ba za a yi ba to amma nubatan wurin ne ya ja musu suka je wurin bayan ma ainihin ziyarar bayan ma addu'ar da suke gani yana da falala a wurin daga nan kuma suka kuge har shirka suke yi a wurin kaga ashe nufatan wurin zai zama buɗe kofan shirka ne wa izlakan libabil tauhid kuma ainihin rufe ba babul iman rufe kofan imani ne don da shirka da imani ba su taba haɗuwa a zuciya ɗaya matukan ainihin shirka ya shiga a cikin zuciya to ka rantse da Allah ba za ka yi kafara ba cewa babu imani a cikin wannan zuciyar ba shi kenan duk lokacin da aka buɗo kofar shirka ma'ana a daidai lokacin an rufe mai kofar imani ke ba ga dukka wannan haɗari wannan haɗari ne ga al'umma fitina ne ga al'umma saboda haka ba abin ƙwarai ba ne ba alheri ba ne duk yadda ake tururuwa a cikin motoci ana zuwa kada wannan ya rudar da kai kada ya burge ka tun ba komai bane ainihin gayar abin da ake shine ana kokarin rayar da abin da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya hana ana kokarin bude kofofin shirka ne ana kokarin bude ruhe kofofin imani ne ga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki kare to bayan malam yayi sarfin maganan da ainihin Sheikhul Islam yayi akan haka daga baya take cewa kultu sai malin yake cewa sai na ci wa mimma yadkhulu fi zalika dukhulan awliya yake cewa yana daga cikin ma abin da ke shiga haka shi tashin fari ma shiga ma na harko ma shine ma huwa mashahidul yawm fi madinatil munawwara abin da yake faruwa yau a ainihin madina musamman a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam min qasdin nas dubra kulli salatin maktuba qabra an-nabi sallallahu alaihi wasallam ɗabi'ar da mutane suka ɗauka al'adar da mutane suka ɗauka da zaran mutum ya ɗaura ma kansa duk da zaran ya yi sallan farilla a masallacin annabi sai ya tashi sai ya je wurin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wannan abin ɗabi'ar da suke yi duka yana daga cikin waɗannan abubuwan da ya hana saboda a baya mun bayani cewa ba shari'a bane ta ce kowane sallah kai sai ka je wurin kabari bal kawai abin da ake gani wa'yansu daga cikin malamai ma suka ainihin halatta suke ganin cewa halas ne shine duk lokacin da zaka shigo masallacin annabi sai kai wa annabi salati da sallama abinda aka faɗa ke abinda sashe daga cikin malamai ma suke ganin cewa wannan ba matsala bane wannan ya halatta amma cewa kowane sallah kai sai ka tashi ka je kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam kai masa sallama kai addu'a wurin malam yake cewa duk wannan yana daga cikin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana saboda baya da asali a cikin addini bal ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan lissalamu alaihim wa du'a yadda saboda yi masa sallama da kuma addu'a a wurin wa bi wa bi a wannan wurin wa yaqauna aswatahum ladai har ma suna ɗaukaka sautukan su a wurin to alhamdulillah ba kamar yadda shi malam zai faɗa nan yanzu ba yanzu tsakanin wa'annan abubuwa an rage su don ba a bada dama ba na a ce kowane lokaci sai an ji ba ba da wannan daman ba sannan kuma ainihin ɗaga ma ka ji ana ɗaga murya a wurin ma yanzu duka wa'annan abubuwan an yi ƙoƙarin dakile su an yi ƙoƙarin ainihin hana su malik ya cewa hatta la yadiddal masjid bihim har za ga ainihin masallaci cikin kururuwa da menene gaba ɗaya masallacin ya ruɗe da kururuwa saboda ainihin me wannan ya zo ya tsaya wurin kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a yana ɗaga sauti yana menene da sauransu duk masallacin gaba ɗaya sai ruɗe to amma alhamdulillah duk irin waɗannan abubuwan yanzu mahukunta sun yi kokari sun takaita shi da wuya ka ga ana irin waɗannan abubuwan amma zuwa dai wurin kabarin za ga mutane kullum babu lokacin da zaka zo ka ga wurin nan ba tare da ka ga ainihin dubban mutane ba sun nufa wurin ainihin kabarin ba to amma wani kururuwa da duk sauransu yanzu ka abin ya yi sauki ji sauransu ba ka samun irin waɗannan abubuwan kuma ainihin yanzu ba la ce wala siyama fi musimil hajj musamman ma a lokacin da aka zo wurin aikin hajji hatta laka anna zalika min sunani salah kai ka ɗauka ma cewa yin haka bayan ka gama sallah ka tashi ka je wurin kabarin annabi kai masa sallah kai sallama kai addu'a kai ka ɗauka ko wani sunna ne daga cikin sunnonin sallah wanda kila in da baka yi shi ba sallarka ta samu ainihin tasgaro an samu giɓi a cikin sallarka sai ka ɗauka haka ne saboda yadda mutane ke yi akan haka malam ce bal innahum la yahfazuna alaihin akthar min muhafazatihim ala sunan bal ma suna kiyaye wannan suna ba wannan muhimmanci fiye da yadda suke kiyaye sunnonin sallah ko ainihin abubuwan da suke an umurce su yi a cikin sallah sun yi ba wannan muhimmanci ma bisa ga waɗannan al'amura na sallah da sauransu malam yake cewa wa kullu zalika amma babban ma hadarin haka babban abin takeicin haka wa kullu zalika yaqa ala mar'a wa masma min wulatil am hakan yana faruwa ne mahukunta suna gani suna ji to abinda malam yake nuna maka cewa amma ba su yi kokarin hana wannan abin ba shi yasa na ce a can alhamdulillah yanzu duka irin waɗannan abubuwan an yi ƙoƙarin dakile su an yi ƙoƙarin rage su su kan daga mutane sun yi tawaga za su je wurin kabarin kan ba yadda ka iya da su ka wani amma irin hargowa da surutu kaga masallaci gaba ɗaya ya ɗume gaba ɗaya da wannan koce koce to sun yi ƙoƙarin sun dakile waɗannan abubuwan da wuya ka ji irin waɗannan abubuwan yanzu malai ke cewa wala ahadu minhum yankiru babu wani ɗaya daga cikin su wanda ya fito karara yana inkarin abin amma dai kan ka tabbatar da cewa ba yadda za a yi a ce ba su yi inkarin abin ba ko da ko a cikin zukatan su amma su fito hili din ne duniya ta ji din shine abin da malam yake magana a nan amma ba yadda za a yi a ce da malaman su da kowan da menene ba su yi inkarin su ba ko da ko a cikin zukatan su a'a sun yi amma dai a fito hili din ne a mai da abin ya zama doka cewa a hanan shine ba su yi ba wanda yake yanzu yanzu wa'ansu abubuwa daga cikin su suna inkarin sun fito sun fito suna hanawa malam ce fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muna mu daga Allah muke kuma da gare shi muke komawa saboda hadarin abin saboda tsananin abin malam yayi tarji zuwa ga Allah ya ce wa wa asfa ala ghurbati ad wa ahli malam yake cewa ya bakin ciki yadda addini ya zama bako yanzu yadda masu addini suka zama baki a duniya a yanzu a tun wancan lokacin kenan a irin-irin waɗanda abubuwan nikan ta tunani a cikin zuciyata in ce to da yanzu ne ma suke duniya su ga abin da ke faruwa fa yanzu yasa to da yawa a malam jafar Allah ya ji kashi don yana waɗannan maganganun a wancan lokacin sai ce inda da Allah ya rayar da shi zuwa yadda ake halin da ake ciki yanzu fa da ya yi shiga cikin damuwa da bakin ciki akan haka Allah madaukakin sarki ya kare mu saboda haka abin bakin ciki ne abin damuwa ne addini ya zamo bako masu addini sun zamo baki menene addini ya zamo bako dukkan wani abin da aka ce shi ne hakikanin gaskiya da ya fito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga mutane na daukar sa kamar wani sabon abin dukkan mutanen da za su tsaya akan haka cewa sai an haka din sai a ta daukar su da cewa daga ina suka fito abin mamaki ne a cikin al'umma cewa ma wani ya zai ta da'awa cewa dole sai an ɗabbaka sunna yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai ana ma mamakin sa mutane na ganin cewa an ma wuce wannan lokaci gaga abin bakin ciki ne abin damuwa ne wanda babba abin bakin cikin mu gare mu ga mu Allah madaukakin sarki cikin ikon sa ya kaddari muna da rayuwa a daidai wannan lokacin saboda haka mai ta roƙon Allah madaukakin sarki ya kare mu daga irin waɗannan musibin gaba ɗaya kuma haka za su ci gaba da aukuwa saboda haka duk abin da za ka gani yanzu na tashin hankali da menene duka waɗannan abubuwan ba yadda ka iya sai sun aukuɗin kuma illa kawai ka roki Allah maɗaukacin sarki ya kare ka daga faɗawa cikin wannan musiba daga cikin wannan bala'i malam ke cewa fil masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam الذي ينبغي أن يكون عبعد المساجد البعد المسجد الحرام عما يخالف شريعته عليه الصلاة والسلام wadda ne wanda yake shi ya kamata a ce bayan masallacin harami da ke makka ya kamata a ce masallacin annabi ne ya fi dacewa a ce a nisantar da dukkan wani abin da ya saba wa shari'ar musulunci to amma abin mamaki ba ma masallacin annabi ba ko masallacin harami kamar yadda muka faɗa jiya ka je ka gani wallahi ka je ka ga abin da ake wani da ka gane shi ne sai ka san dai kawai shi sunan farin fata ne amma bai fahimci menene ma addini kwata kwata gaba daya bai fahimci menene addini ba shi kan addini kawai yana yi ne saboda ya ga ana yi kawai shi dai kan kaddara ta sa dai an rasa me za a yi da kudi an turo shi banka shi ne kawai Allah in ka je ka ga abin da waɗansu ke kuma fararen fatan kuma ma larabawan ma abin sai ya baka takaici wallahi wani bi ma in ka duba sai ka ga ashe ma gode wa Allah a nan Najeriya wallahi mu gode wa Allah ana ma damuwa da wani abu na addini amma wallahi da yawa daga cikin su can wallahi ba su damuwa da shi wai ka san har mutanen makka ma suna ganin waɗansu daga cikin su da yawa daga cikin su ma kai yanzu kake fatan Allah Allah dai a ce kai zaka je makka yau to su da zaka samu da yawa daga cikin su can su ma ba sa son ma hitowa aikin hajji suna ganin wahala ne da yawa zaka ta ganin saboda haka dukkan waɗannan abubuwan za ka gan shi a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam za ka gan shi a masallacin harami a makka duka waɗannan abubuwan da yanzu za a ga musamman wani ma ɗan najeriya nan zai kashe kuɗinsa da komai amma yana makka tahiyar da zai yi da zuwa masallacin harami ma ba wani tafiya ba ne mai nisa sosai sosai amma sai ka ga madadin duk lokacin da za a yi sallah je masallacin harami ya samu ladar da zai samu a wurin amma wani sai ga ya tsaya masallacin unguwansu wani sai ya ga matsaya ma a ainihin masaukinsu kawai shi yana jin kiwuya ya je wannan masallaci sallah a can kaga yanzu misalin bana da za ka kashe naira miliyan biyu da wurin dubu ɗari biyar amma kuma ka ce wai tallar da za ka je ka yi masallacin harami kuma ya gagare ka to kaga iya hasara ke to da yawa za ka yi ta samu kuma in najeriya su ma suna da irin waɗannan abubuwan gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya kare balle a ce abin da ya shafi ɗawafi kullum ko wani abu makamancin haka saboda haka malam yake cewa masallacin annabi in ka ɗebe masallacin harami shi ya kamata a ce an dukka waɗannan abubuwan ba a yin su a wurin amma abin mamaki abin bakin ciki za ka iske duk abubuwan da ake wurin fiye da ma yadda kake tsammani malam yace haza wa qad sabaqa fi kalami shaykh al-islam ibn taymiya wannan kenan malam yake cewa to ya gabata daga cikin maganganun da ainihin shaykh al-islam ibn taymiya yayi kada mu manta a baya a jiya shi ma kusan da daidai gaban nan ma muka fara cewa anna ba'da ahlil ilm tashi daga cikin ma'abota ilimi rahisa fi itiyan al-qabr sharif lissalam alai sun ruksa suna ganin akwai sauki cewa mutum ya zo kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallama a wurin idan dakala al-masjid lis-salat a lokacin da ya shigo masallaci zai salla wa nahwi hada mukamancin sa mala yake cewa wa ka'anna zalika yukayyid yake cewa kaman wannan ana sanya masa ainihin kaidi wannan magana da aka yi cewa sashi daga cikin malamai sun halartar da cewa ba laifi ba ne duk lokacin da ka shigo masallaci ka je wurin kabarin manzon Allah ka yi masa sallama sun ce wannan ba laifi ba ne su sai malam yake cewa amma akwai bukatan a yi masa kaidi yana da kaidi ba haka aka sake shi itlak ba menene kaidin sai malam yake cewa admul iqtar والتكرار shine ainihin rashin yawaitawa ba za ka ce tun lokacin da ka shigo masallaci dole sai ka je wurin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam balle ma a yanzu abu halin da ake cikin yanzu ma bai ma yiwuwa ila in ba dai umara ka je ba ko kuma umaran ma so da yawa ma musamman umaran azumi zaka iske mutane da yawa ma a wurin sai ga bai ma iya yiwuwa akan haka to saboda haka malam yake cewa kaidi shine rashin yawaitawa da kuma maimaitawa a kana iya yi kila a yini su guda shi kenan amma yawaitawa to kaga ba ba siran gwami akan haka nan ba malam ke cewa bi dalili qawlihi akbar zalika dalilin fadar sa karshen haka sai ke cewa wa amma kasdu da'iman lis salati was salam yace fa ma alimtu asdan raksa fihi yake cewa amma kasdu da'iman kowani lokaci a ce kowane lokaci a ce ainihin sai mutum ya je wurin lokacin da ya sallah saboda ya je masa annabi salati ko kuma ya je masa sallama mala yake cewa falan fama alimtu ahdan rakita fihi wannan kan ban san wani mutum guda wanda ya sauƙaƙa akan haka ba amma dai lokaci zuwa lokaci to lallai an samu malaman da suke ganin cewa babu laifi kana shigowa masallaci sai ka nufi kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kai masa sallama wannan yana da sauki amma da shi ma da sharaɗin ainihin mai kada a yawaita yin haka kada ka ɗauka cewa duk lokacin da ka shigo masallaci ko kuma duk lokacin da ka yi sallah sai ka haka to babu wani malamin da ya sauƙaƙa haka babu wani malamin da yake cewa haka ba laifi ba ne na so za mu karkarewa ga ainihin matsala to amma an nuna man lokaci yayi saboda haka abin da muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladan sai ba mu iko aiki da shi kuskuren da muka yi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana Allah ya gane da mu gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya gane da mu ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata marasa lafiya cikin mu Allah ba su lafiya matattun mu Allah ya ji kansu Allah ya musu rahma shugabannin mu Allah ka shirya da su Allah ka ɗaura su hanya madaidaiciya Allah ka ba su ikon muna adalci ka ba mu ikon musu da'a kamar da shari'a ta tanada ya Allah muna roƙonka ka ba mu lafiya da zaman lafiya ka zaurar da wannan kasa ta mu lafiya dukkan matsalolin da muke fama da ita ya Allah muna roƙonka Allah ka yaye mana su Allah ka yaye mana wa'annan matsalolin Allah ka yaye mana wa'annan matsalolin wa'anda ainihin kaddara ta rutsa da su suka shiga cikin wannan matsalolin ya Allah ka kutar da su Allah ka kutar da su mu kuma Allah ka kare mu ka zauna da mu lafiya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh